بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا وانا لتافينا أجرومية za mu tashi babul i'rab babi da yake magana akan la'irabi shi la'irabi shi kansa ilimin nahau ana ce masa ilmul i'rab ilimi na la'irabi abin da ake nufi da la'irabi shine yadda ƙarshen kalma take canzawa yana daga cikin kasa'isul lugatul arabiyya akwai abin da yaren larabci ke banta da sauran yaruka na duniya gaba ɗaya to daga ciki akwai la'irabi larabci ne kadai yake da wannan zaka ce ja'a muhammadun sai kai masa rufu'a sai ka ce ra'aitu sai ka ce muhammadan sai ka masa fataha sai ka ce marartu bi muhammadin sai ka masa kisra kuma kowanne dole ne in ka ce ja'a muhammadun to dole kai kisra ai dole kai rufu'a in ka ce ra'aitu muhammadan dole kai fataha in ka ce marartu bi muhammadin to dole kai kisra in ba yaran larabci duka yarukan duniya ba yaran da yake da irin wannan li'irabin shine karshen kalma ya rika canzawa saboda canzawar ma'ana to wannan abin shi ake nufi da li'irabi yadda karshen kalma za ta rika canzawa daga rufu'a ta koma fataha daga fataha ta koma kisra wani abin ma daga rufu'a ya koma ɗauri wani abin daga ɗauri ya koma fataha to larabci ne kadai ke da wannan al-i'rab shi yadda mai ma'ajrumi ya shige ce al-i'rabu abinda ake nufi da al-i'rabi huwa shine tagayiru awakiril kalimi caccanzawan karshen kalma kalmomi eh tagayiru caccanzawar awakiril kalimi karshen kalma iya karshen kalma ce take canzawa liktilafil awamili saboda bambancin ma'aikata shine liktilafi saboda bambancin al'awamili ma'aikata abinda ake nufi da al'awamil ma'aikata shine akwai wasu kalmomin da idan sun shiga kalma to suna da al'adarsu kamar ja'a daga cikin al'adarta idan ta zo kalmar da ta zo gaban ta rufu'a take yi sai ka ce ja'a muhammadun ko ka ce ja'a zaidun to wannan shi ake kira amil to ja'an nan amil ne ma'aikaciya ce kamar ra'aitu ita al'ada ta duk abin da ya zo gaban ta fata haike sai ka ce ra'aitu muhammadan ko ra'aitu zaidan ko ra'aitu usmana to kaga wannan kenan sannan sai bi ita ma amila ce daga cikin aikinta daga cikin al'ada ta duk kalmar da ta sa gaba sai ga ta yi kisra sai ka ji an ce billahi ko irin su kana ita ma kana amila ce irin wannan kalmomin suna da yawa a arabiya suna da yawa wanda al'adarsu duk inda ka gansu to gabansu akwai wata al'ada da suke kamar kana duk inda ka ga kana za ka garfu a take sai ka ji an ce wa kana lahu ko kana nasu duk inda ka ga kana sai garfu a take a gabanta to wannan shine amil to ƙarshen kalmar ya canza amma liktilafil awamili saboda bambancin ma'aikata ya sace maka liktilamil awamil saboda bambancin ma'aikata idan al'adar kalma aikan da take kisra take to in ta shiga kalma sai ta kisra kamar yadda muka misali da ja'a da inda kaga ja'a to gaban rufu'a yake sai kaji an ce ja'a muhammadu har qur'ani sai ce wa ja'a rabbuka kaga rabbuka wal malaku to shine to liktilafil awamil saboda bambancin ma'aikata mana in mai kisra ya shiga ai kisra in mai rufu'a ya shiga ai rufu'a in mai fataha ya shiga ai fataha kamar irin su inna ita ma kaga inna amila ce duk abin da ta suko a gaba sai kaga yayi fataha sai kaji an ce inna laha ko inna nasa ko ka ce inna muhammadan to shine to liktilafil awamili saboda bambancin ma'aikata addakilati alaiha wanda suke shiga cikin su kalmomin ma'aikatan da suke shiga cikin kalmomi lafzan to wannan kalmar takan canza ne lafzan a lafazi au taqdiran ko kuma a kaddarawa akwai li'irabi lafzan akwai kuma li'irabi takadira wata kalmar in za ta canza za ta canza ne da lafazi kamar ka ce ja'a muhammadun kaga muhammadun ta canza ne a lafazi ka jirfoyin sun fito ko sai ka ce ra'aitu sai ka ce muhammadan ko tunda ra'ayi muhammadan sai zama maf'ulin bihi kenan nan in ka ce ja'a muhammadun muhammadu sai zama fa'ili shine yayi aikin shi sa zai rufuwa in ka ce ra'aitu muhammadan sai zama maf'ulin bihi shine aiki ya sauka kansa ka ce na ga muhammadu sai irin su marartu bi muhammadin na haɗu da muhammadu to kaga bi ɗin nan ita ce ta aka ce muhammadin ko to kaga wannan kalmomin sun canza ƙarshen kalma ya canza ne lafzan a lafazi au taqdiran ko kuma li'irabi ne kalmar tana canzawa ne amma a kaddarance kaddarawa ake kalmar ta canza amma a zahirinta bata canza ba misali sai ka ce ja'a musa kaga baka ce musayu ba kuma kaga al'adar ja'a rufu'a take yi to in ka zo rufu'a in ka zo li'irabi sai ka ce ja'a fi'ilin madin mabaniyin ala nasba la mahalla lahu min al-i'rab musa fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dammatu muqaddaratun ala al-alif man'un min zuhuriha at-ta'azzur kaga in ka ce ja'a musa kaga yanzu muka karanta cewa Musa rufu'a take to kaga ba za ka ga Musan ku ba ta yi rufu'ar a zahiri ba to wannan shi ake cewa li'irabi lafazi a li'irabi ta kadiri kaddarawa ake kaga kace ja'a Musa sai kace ra'aitu Musa to kaga sai dai ka kaddara ta yi fataha sai kace marartu bi Musa kaga shi ma sai dai ka kaddara akwai wannan kisrar irin su ya ala shi yasa kamar bai bulha ma yake cewa wa in taqul kallama Musa ya ala faqaddima al-fa'ila fa huwa al-aula irin su Musa sai kace ja'a Musa ra'aytu Musa marartu bi Musa sai kace ja'a Yahaya marartu bi Yahaya ra'aytu Yahaya irin su la ya ala irin su Laila sai kace ja'a Laila ra'aytu Lailan ja'at Laila ra'aytu Laila marartu bi Laila kaga bata canza ba to kaga wannan in ka zo da irabi sai ka kaddara cewa kalmar ta canza amma a kaddarance kaddarawa ake ta canza din ina fatar an fahimta shi ne lafzan in ma kaga kalmar ta canza a lafazi au taqdiran ko kuma ta canza a kaddarance wa aqsamuhu arba'atun kashe kashen li'irabi kashi hudu ne li'irabi ya kasu kashi hudu abubuwan da ake li'irabi da su kala hudu ne shine aqsamul i'rab li'irabi ya kasu kashi hudu duk kalmar da take li'irabi ake aka yi li'irabin ta to ɗayan hudu nan ne raf'un rufu'a in ma kaga kalma karshen ta ya zama da rufu'a kamar yadda muka yi misali ka ce ja'a zaidun zaidu ya zo kaga rufu'a wa nasbin ko nasba ka ce ja'a muhammad ra'aitu muhammadan wa kafdin sai kisra kamar ka ce marartu bi muhammadin ko salli ala muhammadin wa jazmin sai kuma ɗauri wata kalmar sai ga ta da ɗauri shine kamar abin da shafi fi'ili sai ka ji an ce lam yaliddi kaga an ɗaure ko wa lam yulad sai ka ce a sai an ce lam yazhab kaga an ɗaure irin su lam yadrib irin su lam yakaruj shine wa jazmun da jazma to waɗannan abubuwa guda hudu sune alamomin li'irabi duk kalmar da ka gani to ɗayan hudun nan ne ta, ko ƙarshen ta ya zama da rufu'a ko ƙarshen ta ya zama da nasba ko ƙarshen ta ya zama da kafda shine wasali a ƙasa kenan kisra wa jazmun in ma kuma ƙarshen kalma ya zama akwai ɗauri shi yasa ce shi da irabin ya kasu kashi hudu falil asma'i min zalika ya tabbata ga sunaye min zalika daga cikin waɗannan abubuwan da aka ce maka sune alamomin li'irabi ya tabbata ga sunaye arraf'u shine rufu'a suna yana yin rufu'a wa nasbun sannan suna yana yin nasba a baya mun karanta alamomin da ake gane suna to suna yana yin rufu'a yana yin rufu'a kamar dai da muka yi misali kace ja'a Muhammadu ko ja'a Zaidu wa nasbun da nasba kamar kace kana a kamar kace inna Zaidan ko inna Muhammadan wa kafdun sai kafra kuma kamar kace Allahumma salli ala sai kace Muhammadin shine kafdun wala jazama fiha to ba ba a yin jazma shine dauri fiha a cikin suna duk kalmar duniyar nan in dai suna ce to baka taba ganin ta da dauri ba baka taba ganin Muhammad an daure karshen sa ba shine wala jazama fiha walil af'ali min zalika ya tabbata ga fi'ilai min zalika daga cikin waɗannan arrafu rufu'a fi'il yana yin rufu'a sai kaji an ce yazhabu yana tafiya kaga fi'ilin yayi rufu'a ko wan nasbu sannan fi'il yana yin nasba sai kaji an ce an yazhaba ko kaji an ce wannan hadisi ya ce hatta yuhibba kaga yayi fataha ko wal jazmu hakan nan fi'il yana yin jazma yana yin dauri sai kaji an ce lam yalid lam yakruj lam yaftah shine wal jazmu wala kafada fiha amma shi kuma suna a shi kuma fi'ili baya yin kafada in dai wasali kasa ne to baka taba ganin wasali kasa a jikin fi'ili ba ya zahabu baka taba ganin ya zahabi ba ya daribu baka taba ganin ya daribi ba ya karuji baka taba ganin ya kariji ba saboda haka sai aka raba gado tsakanin suna da fi'ili shi suna ya dauki fataha ya dauki rufu'a ya dauki fataha rufu'a ya dauki kisra shi bai dauki dauri ba shi kuma fi'ili ya dauki dauri ya dauki rufu'a ya dauki kuma fataha to haka aka raba gadan su ina fatar an fahimta to waɗannan su ne alamomin li'irabi za mu shiga babi na gaba ce babun babu ma'arifati alamatul i'rabi babu ma'arifati babun sanin alamatul i'rab alamomi na li'irabi babi ne da ake sanin alamomin li'irabi hikimar a maka babun da zai nuna maka alamomin li'irabi ba dole ba ne fadan an ce maka li'irabi ya kasu kashi hudu shine rufu'a fataha kisra ɗauri to ba lalle ne fa ka gansu a zahiri ba akwai kalmar da za ta zamto mai rufu'a ce kuma zai ga babu rufar a zahiri akwai kalmar da za ta zamto mai kisra ce amma ko ba lalle ka ga kisrar ba akwai kalmar da za ta zamto mai fataha ne amma ko ba lalle ka ga fatahar a zahiri ba akwai kalmar da mai ɗauri ce ba lalle ka ga ɗaurin a zahiri ba to wannan babin zai koyar da kai alamomin da ake gada la'irabi eh shine babu ma'arifati alamatul i'rab babi na sanin alamun li'irabi lirraf'i arba'u alamatin ita rufu'a tana da alamomi guda hudu ba wai dole ne sai ka ga rufu'a a kowace kalma ba abdammatu farko akwai damma zaka iya ganin rufu'a da kanta kamar a ce ja'a muhammadun muhammad ya zo ka ga rufu'a da kanta wal wawu sannan wani lokacin zaka iya ganin waw shine a matsayin rufu'a kamar ka ce ja'a muhammadun sai kaga ja'a muhammaduna muhammadu sun zo suna da yawa to wauɗin shine rufu'a kamar ka ce ja'a muslimun wani musulmi ya zo sai kaji an ce ja'a muslimuna musulmai sun zo to kaga anan wauɗin shine rufu'a din shi yasa ce ma matu wal alifu sai kuma alifi wani lokacin kalma ce tana da rufu'a amma ba za ka ga rufu'ar ba sai dai kaga alifi kamar yadda muka san ja'a tana ba da fataha to sai aka samu tasniya sai ka ce ja'a muhammadani muhammadu guda biyu sun zo to da aka ce ja'a muhammadani to ina rufu'ar da aka ce ja'a tana yi tunda amila ce sai ka ce to wannan alifin shine rufu'ar shi yasa can Qur'ani sai ka ji ce qala rajulani kaga qala gabanta rufu'a take yi amma da aka samu tasniya mazaje guda biyu a ce qala sai a ce rajulani to kaga anan alifin shine rufu'ar wan nunu sannan wani lokacin za ka ga nu'ara nu'ara ita ce rufu'a wani lokacin za ka ga nu'ara ita ce rufu'a kamar ka ce ya zahabu kaga yana tafiya ko to in in kai jami'in su sai ka ce ya zahabuna to kaga anan nu'ara shine rufu'a ta yadda kuma za ka gane nu'ara ita ce rufu'ar inda za ka kawo abin da yake ɗauri kaga lam ɗauri take sai ka ji an ce lam ya zahabu irinsu ya karuju kaga yana fita sai ka ce ya karujuna suna fita to da ka ce ya karujuna yanzu nu'ara shi ne rufu'a ɗin sai da za gane nu'ara ita ce rufu'ar ka sa abin da yake sa ɗauri ko fataha sai ka ji an ce lam ya karuju to shine abdammatu wal alifu wan nun to wannan waɗannan alamomi guda hudu duk gaba ɗaya sun tabbata ga bamma za ka iya ganin bammar da kanta rufu'ar ce za ka iya ganin wau shine rufu'ar za ka iya ganin alifi shine rufu'ar kuma za ka iya ganin nu'ara to zai sake warware maka karatun fa amma dammatu amma ita damma fatakunu alamatan lirraf'i tana kasancewa alama ga rufu'a fi arba'ati mawadi'a a gurare guda hudu ita damma tana kasancewa alama ta rufu'a a gurare guda hudu fil ismul mufradi a cikin suna mufradi in suna mufradi ne ba jami'i ba ba tasniya ba abinda ake ne da suna mufradi suna ya zama guda ɗaya single in dai suna yana abu ɗaya ne to in yana neman rufu'a to za ka ga rufu'ar a zahirinta kamar irin yadda muka ta bada misali kamar kace ja'a muhammadu kaga muhammad ya zo kaga kaga rufu'ar a zahirinta wa jam'u taksir da kuma jam'u taksir abinda ake nufi da jam'u taksir shine suna kiransa kamar karyayyen jam'i shi wannan jam'u taksir daga cikin jam'in da suke da wahala sosai a a arabiya amma a takaice shi jam'u taksir wani irin jam'i ne wanda ba a iya waro guda ɗaya daga cikinsa, kamar ka ce rajulun namiji ko sai ka ce rijalun, rijalun kaga ka karya shi da alishi ko to shi ake kiransa jam'ut taksir. In ka zo da rijalun in aka ce waro guda ɗaya daga ciki kaga ba zai yi ba, to shi ma jam'ut taksir in gidan yana neman rufu'a to rufu'a ce take zuwa da kanta, jam'ut taksir a ɗan wahala. saboda yana da fuskoki daban-daban duk jam'u jumu da ake da suna larabci ba wanda yake da wahalarwa kamar jam'u taksir amma a takaice shi jam'u taksir shine jam'in da daga mufradi in dai za a yi jam'u taksir to kalmar sai ta canza ko a mata ƙari ko a mata ragi kamar kaga rajulun kaga namiji ko sai a ce rijalun kaga an yanka shi da alifi ko to wannan shine jam'u taksir maganganunsu suna da tsawo amma muna ƙoƙarin kamar takaita karatun ne shi ne jam'ut taksir wani kuma jam'ut taksir ɗin sai ka samu kawai wasalin ne yake canzawa kamar asadu zaki in za ka yi jam'un sai ka ce usudu amma in Allah da zamu za mu samu wani guri sai mai magana akan jam'ut taksir ɗin sosai amma yanzu za mu bi shi da gudu to shi ma jam'ut taksir irin su rijalu irin su lambiya'u irin su fussaku irin su kuffaru kaga an yayyanka shi da alifi ko to wannan shine jam'u taksir sai kaji an ce muhammad wallazina ma wa ashudda wa alal kuffari shine kuffaru eh irin su fussaku eh to irin wannan jam'in shine jam'u taksir to shi ma in yana neman rufu'a to ana masa rufu'a ne da rufu'a da kanta sai ka ce ja'a fussaku ko ja'a kuffaru ko kanal kuffaru to shine jam'u taksir wa jam'ul muannas salim sannan sai jam'i muannasi salimi eh wa jam'ul muannas salim sai jam'i muannasi salimi shi kuma jam'i muannasi salimi shine jam'i ne kalma ɗaya ce amma in za a mai da ita jam'i ana ƙara mata alifi ne da takuri kamar ka ce musulmatu kaga musulma in za ka shi jam'ul mu'annas salih sai ka ce musulmatu irin su hasanatu sai ka ce hasanatu irin su sayyi'atu sai ka ce sayyi'atu wannan alifi da ake sawa a karya jam'in a sa masa ƙara masa ta to shi yasa ake ce masa jam'ul mu'annas salih ma'ana suna ce masa jam'i na mata lafiyayye eh to shine to shi ma wannan jam'i muannasi salimi in yana neman rufu'a to rufu'a ce da kanta sai ka ce ja'al muslimatu ko ja'al muminatu ko kanal muslimatu ko kanal muminatu wannan shine jam'i muannasi salimi mutum yana so ya gaishe sosai sai ya koma surata a sai rabbahu in dallaka kunna an yi badalo azwajan kairan min kun sai a ce muslimatin to jam'ul muannas salim ne saboda muslimatu ne sai a kara alifi da ta muminatun shi ma jam'ut taksir ne alifi da ta aka kara muslimatun muminatun qanitatun qanitatu ne sai a ce qanitatun ta'ibatun shi ma ta'ibatu ne sai aka kara alifi da ta sai zama ta'ibatun irin su sa'ihatin shi ma sa'ihatu ne sayyibatin shi ma sayyibatu ne sai aka kara alifi da ta sai zama sayyibatin shi kuma ɗayan da ke ba jam'u taksir ka ji an cewa abkaran shi kuma ba jam'u ba jam'i ne muannasi salimi ba nake nufi to wannan shine jam'i muannasi salimi to duk lokacin da jam'i ya zama muannasi salimi to in yana neman rufu'a to rufu'ar ake a zahirinta sai ayi rufu'ar a zahiri yadda kowa zai gani wal fi'lul mudari'i sannan wal fi'lul mudari'i da fi'ili mudari'i allazi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda babu abin da ya hada karshen sa duk lokacin da aka samu fi'ili mudari'i sai ya zama babu abin da ya hada karshen sa shine wal fi'lul mudari'i da fi'ili mudari'i allazi lam yattasil bi akhirihi shay'un wanda babu abin da ya hada karshen sa to shi ma in yana neman rufu'a to za ka ga rufu'a ta zo da kanta shine kamar ka ce ya zahabu yana tafiya shi fi'ili mutari shine fi'ilin da yake nuna abin da ake yanzu sai ka ce ya zahabu yana tafiya ko ya qara'u yana karatu ka ga rufu'a ta zo da kanta ko ko ya fitahu shi yasa ce maka allazi lam yattasil bi akirishi shay'un amma da sharadin fa kar wani abu ya hadda karshen sa kar a ce ya zahabuna in an ce ya zahabuna kaga wasu abubuwa sun hadda karshen sa ko ga wau ga nu'ara to banda irin wannan kar a ce ya zahabina saboda an ce ya zahabina kar ga ya ga nu'ara kar ya zama irin wannan sannan kuma kar ya zama tasniya ne a ce ya zahabani to duk lokacin da fi'ili mudari ya zamto sannan kar karshen sa ya zama da alifi ko waw ko ya kar ya zama ya da u in ya zama ya da u kaga karshen sa akwai waw ko to anan anan ka'idar ta canza kar ya zama irin su yarmi kaga shi karshen sa ya ne kar ya zama irin su yaksha shi kuma karshen sa alifi ne to banda irin wannan fi'ili mudari'i wanda ba abin da ya hada karshen sa shine wala fi'ilul mudari'i da fi'ili mudari allazi lam yatasir bi akiri shi wanda ba abin da ya hada da karshen sa to irin wannan fi'ilin in yana neman rufu'a to sai ka sa masa rufu'ar a zahiri da kowa ya sani ina fatar an fahimta wa ammal wawu amma shi wawu fatakunu alamatan lirraf'i yana kasancewa alama ta rufu'a fi mawbi aini a guri biyu guri guda biyu kuma idan ana neman rufu'a to rufu'ar da kanta ta wau take turawa shine wakilinta shine wa ammal wawu amma shi wawu fatakunu alamatan lirraf'i tana kasancewa alama ta rufu'a fi mawbi aini a gurare guda biyu farko fi jam'ul muzakkari salim a cikin jami'i muzakkari salimi in ana neman rufa to wau ne abinda ake nufi da jami'i muzakkari salimi shine kalma ce idan ana so ta zama jami'i to sai a ƙara mata wau da nu'ara a ƙarshen ta ita ce jami'i muzakkari salimi kamar in kace muslimun ba musulmi guda ɗaya ba to sai kace muslimuna musulmi da yawa to anan in tana neman rufu'a to wau din shine rufu'a ka fahimta kaga ka saba ja'a rufu'a take sai ka ce ja'al muslimuna kaga da ja'a muslimun kace kaga ko kaga tayi rufu'a ko to in kace ja'al muslimuna to wannan waw din shine nu'ara shine rufu'ar ita kuma wannan nu'arar da aka kawo a ƙarshe shine wannan tanwinin da kake faɗa muslimun ba ka sa wannan tanwini ba to in kace ja'a muslimuna to waw din shine rufu'a nu'ara kuma wannan tanwinin da kace muslimun irin su kafiru ko sai ka ce kafiruna tunda ka ce kafirun ba ka sa wata tanwini ba nu'ara a baki to in ka ce kafiruna to wannan wau din runa wau din da ka kara shine rufu'ar nu'aran nan kuma alama ce ta wancan tanwinin da ka sa ka bayyanta to duk lokacin da suna ya zamto jami'i muzakkari salimi to in dai na neman rufu'a to wau ne rufu'arsa irin su su irin su muslimuna irin su mujrimuna irin su kafiruna shi jam'ul muzakkari salim yana da sauki kawai wau da nu'ara muslimun sai ka ce muslimuna kafiru sai ka ce kafiruna ka fahimta fasiku sai ka ce fasikuna ko sariku sai ka ce sarikuna ko wannan to shine to irin wannan irin su sabit sai ka ce sabituna in dai kai jam'i wa kalma kuma ya zama jami'in wau ne da nu'ara aka ƙara ta zama jami'i ta sunansa jami'i muzakkari salimi ka fahimta saboda haka to to to to irin wannan jami'in to wannan nu'a wannan wau shine rufu'arsa ka fahimta wau shine rufu'arsa ai akwai shi da yawa ma a Qur'ani ko irin wannan jam'i muzakkari salimi ko ko babu shi akwai shi da yawa a cikin alkur'ani shi jam'i muzakkari salimi akwai shi da yawa irin su kaga an aka ce an aka ce farihal mukallafuna ko farihal mukallafuna to mukallafuna jam'i ne muzakkari salimi saboda me mukallafun ita ce kalmar sai aka ce mukallafuna ma'ana wanda suka zauna a gida ko sai aka ja kaza da lakin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna kaga ar-rasikuna jam'i ne muzakkari salimi saboda me kalmar rasiku ne ai sai a ce rasikuna wa rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna mu'minu ma jam'i ne muzakkari salimi saboda me mu'minu ne kalmar ai sai a ƙara waudan nuwar sai ta zama mu'minuna to anan duka in suna neman rufu'a to waudin shine rufu'a nan ba sai aka ce walau kare hal mujrimuna shi ma nan jami'i ne muzakkari salimi mujrimuna saboda mai kalmar mujrimun ne ko kaga nan in yakun minkum ishiruna sabiruna kaga ishiru ne ko ko sai a ce ishiruna eh duk da nan kamar zai dan saba amma dai mu dauki sabiruna yafi sauki in yakun minkum ishiruna sai a ce sabiruna kaga sabiru ne ai sai aka ce sabiruna wa akaruna kaga akarun akaru ne ai wa akaruna atarafu bi zunubihim to duk lokacin da kalma ta zamto da irin wannan tsarin to in dai tana neman rufu'a to sai ai mata rufu'a da waw waw din shine rufu'atta eh shine fi'il wannan wa amma dammat fa takul fi fi jabal wa fi asba wannan yawa fi mawdu an fi jam'ul muzakkar salim ko wa fil asma'il kamsati sannan a cikin asma'ul kamsa asma'ul kamsa sunayen nan guda biyar to su ma ana neman rufu'a to waw shine rufu'a su irin su abuka abuka sai ka ce ja'a abuka ko kaga abu da dinka ce ja'a muhammadu muhammadu yazo kaga rufu'a ta fito to in ka ce ja'a abuka to waw din shine rufu'a wa akuka sai ka ce ja'a akuka irin su wa hamuka wa fuka wa zumale eh ka ganin asma'ul kamsa suka ce ko to in muka zo mai mulha zai ce maka asma'us sitta ne su shida ne abuka shine babanka akuka kuma dan uwanka hamuka kuma kamar dan uwan matarka shine hamuka fuka kuma bakinka zumalin kuma kamar mai kuɗi ka fahimta to su waɗannan kalmomin in suna neman rufu'a in suna neman rufu'a to wau shine rufu'a su sai ka ce ja'a abuka kaga can Qur'ani sai ce inniya ana akuka ko inniya ana akuka ka san ana rufu'a take fa ana Allahu ko ko ana Zaidun ko ana Usmanu ana Muhammadu sai ka je ce inniya ana sai aka ce akuka to wau din shine rufu'an nan da kake nema akuka shine wahamuka wa zumalin haka ita ma kalmar zu to rufu'a ce wau din shine rufuwa amma ana magana da zu din ba he iya zu malin ba fa zaka yi cewa zu ilimin amma da sharadin ita kalmar zu din ta zo da ma'anar ma'abocin abu in ka ce zu malin mai kuɗi zu ilimin mai ilimi ko zu nasabin mai nasaba to in ta zo da ma'anar zu ta ma'anar ma'abocin kaza to rufu'a take yi shi ma wani asma'ul kamsa din akwai maganganu da yawa a kansu amma saboda ina so mu takaita mu shafe su sama-sama akwai sharuɗa da aka sa akwai sharuɗa da aka sa sun kai kamar guda hudu wanda sai asma'ul kamsa ya cika ta sai asma'ul kamsa ya cika waɗannan sharuɗa tukun a masa rufu'a da wau ka fahimta farko kar ya zama jami'i ka fahimta kar ya zama jami'i abuka ba ana nufin babanka ba to kar ya zama jam'i in ya zama jam'i ba za a mar rufu'a da wawu ba kaga qur'ani sai ce mi sai ce aba'ukum ko wa abna'ukum kaga aba'ukum to tunda jam'i ne shi rufu'a sa ba wawu bane ka fahimta ka fahimta sannan kaga akuka ba aku ba to kar ya zama jam'i in ya zama jam'i ya zama me ikwan ikwan ko kaga sai qur'ani ce fa asbahatum bi ni'matihi sai aka ce ikhwana kaga ya fita a cikin wannan ko innamal mu'minina innamal mu'minuna sai aka ce ikwatun to kar ya zama jami'i in ya zama jami'i ba zai karbi wannan kaidar ba ka fahimta ka fahimta sannan kuma kar ya zama tasniya kar ya zama tasniya kar a biyin tashi in aka biyin tashi aka mai da shi guda biyu to ba zai karba ba kaga nan suratul isra sai ce wa rafa abawaihi alar arshi ko sai ya daga sai ya dora abawaihi iyayen nasu nan guda biyu kaga abuka ne ko sai aka ce abawaihi kaga abawaihi tasniya ne ko to kaga to kar ya zama tasniya in ya zama tasniya ba zai yi amfani ba ka bayyanta shi ma kamar a kuka nan kaga sai Qur'ani ce fa aslihu baina akawaykum kaga shi ma tunda aka yi tasniyar sa kaga shi ma ba zai ba zai karbi wannan kaidar ba ka fahimta shannan sharadi na gaba kar ai kar ai masa tasgiri kar ai mar tasgiri idan aka masa tasgiri ba zai karbi wannan kaidar ba shi tasgiri shine a maida abu karami kamar abu abuka ko abu in za a mai da ita tasgiri mai za a mata sai a ce ubayyu ɗan ƙaramin uba to inda aka ce ubayyu to ba ta karɓi wannan ka'idar da ake magana ba kaga in a kuka ne a ce ukayyu ko to kar ta zamto da wannan ka'idar ka'ida ta ƙarshe kuma wadda da ita za mu taƙaita sannan ya zama an raɓa ta abuka kaga an raɓa ta zuwa ga wauko ya zama an raba ta zuwa ga wauko abuka akuka kaga an raba masa wani abu ko to ya zama an raba mata wani abu ko an zama an raba mata ka ko ya zama an raba mata na in ita ce zallanta kalmar to ba ta karɓar wannan ka'idar saboda me in ka duba qur'ani sai ka ji ya ce walahu akun au ukhtun ko walahu akun walahu akun kaga yayi rufu'i a zahiri ko saboda mi ai ba a raba mar komai ba amma da a kuka aka ce to sai ya koma kaga in ya sari sai aka ce faqad saraka akul lahu kaga akul lahu kaga ya bar wannan kaida ko saboda mi ba a raba mar komai ba qala tuni sai aka ce bi akil lakum min abikum ko to kar ya zama am wannan kaga can ma sai aka ce inna lahu aban ko inna lahu aban saboda me ba a raba shi zuwa ga wani abu ba inna lahu aban shi kan kabiran ko yawwa to shine kaga nan ma sai ce to to shine sannan kuma abu na karshe shi kuma kar ya adam an raba masa ya ya ul mutakallim kamar ya sai nan yadda yake cewa inna haza aki dan uwana ne kar a masa wannan kala ana kala a wannan kamar yake cewa ana yusufa ko wa haza aki ko goma alkuhu ala wajihi abi to kar a raba masa irin wannan yadin to wannan shine saboda haka to in dai asma'ul kamsa da irin su abuka irin su akuka su hamuka su zumalin to amma iya zudin ake magana to in ya zama da wannan tsarin to in yana neman rufu'a ba za ka sa masa rufu'ar a zahiri ba sai dai ka sa masa wau sai ka ce ja abuka ka fahimta wa ammal alifu amma shi alifi fatakunu alamatan lirraf'i yana kasancewa alama ce ta rufu'a fi tasniyatil asma'i kasatan fi tasniyatil asma'i a cikin biyin takas sunaye kasatan a keɓe duk lokacin da suna zama guda ɗaya in dai ka mai da shi suna biyu to alifi shine rufu'arsa ka fahimta ka fahimta rajulun mutum ɗaya ko namiji guda ɗaya in ka ce rajulani mazaje guda biyu ko ko to in dai ka mai da suna tasniya to in yana neman rufu'a to sai ka sai ka masa rufu'a da me sai ka masa rufu'a da alifi ka bayyanta sai ka masa rufu'a da alifi in dai ya zama biyu sai sa can kura sai ka je ce kala sai ce rajulani gashi ka ce kala kuma ka san kala gaban ta rufu'a yake sai ka an ce rajulani to alifin nan shine rufu'ar ka fahimta kamar irin su muhammadani kaga muhammadu guda biyu ko to in kace ja'a muhammadani da ba guda biyu kamar kai kace ja'a muhammadin ko to tunda kace ja'a muhammadani to wannan alifin shine rufu'ar ka fahimta shine fi tasniyatul asma'i kasatan wa amma nunu amma ita nu'ara fatakunu alamatan lirraf'i tana kasancewa alama ta tarfu'a fil fi'il mudari'i a cikin fi'ili mudari'i idza tasala bihi damiru tasniyatin lokacin da wannan fi'ili mudari'in ya hada lamiri na tasniya shine bintawa eh wa amma nunu amma ita nunu nu'ara fatakunu alamatan lirraf'i tana kasancewa alama tarfu'a ka fahimta fi tasmiyatul wannan wa amma nun fatakunu alamatan lirraf'i ko fil fi'lil mudari a cikin fi'li mudari ita nu'ara tana zama alama tarfu a cikin fi'li mudari idza tasala bihi damiru tasniyatin lokacin da fi'li mudari'in ya hada lamiri na tasniya ka fahimta aw damiri jami'in ko ya hada lamirin jami'i aw damirul muannasatil muqadabati ko kuma ya hada da lamirin mace abokiyar magana me yake nufi da wannan karatun ka fahimta wa amma nun ita nu ara fa takunu alamatan lirraf'i tana kasancewa alama tarfu fil fi'lil mudari a cikin fi'lil mudari idza tasala bihi damiru tasniyati in ya haddace lamiri ta na tasniya fi'li mudari shine fi'ilin da yake na aikin da ake yin sa yanzu sai ka hada shi da lamiri na tasniya wanda yake nuna mutum biyu ne suke kamar ka ce ya zahabu ba yana tafiya ba sai ka ce ya zahabani suna tafiya su biyu ko ko to anan nu'arar ita ce rufu'ar da fi'li mudari yake nema ka fahimta ka san dalilin da yasa za ta zama nu'arar ce ka kawo abin da ke sa fataha ka gani an ba fataha take sa a gabanta ba sai ka ji an ce an ya zahaba ka fahimta irin su yadribani yadribu yana duka ko sai ka ce yadribani suna duka su bi ko to yadribani wannan nu'arar ita ce rufu'ar ka fahimta saboda mi in kana so gane ita ce rufu'ar kawo abin da ke sa fataha ko dauri sai ka ce sai ka ji an ce hatta ya dari ba ko ko ka ji an ce hatta lan ya dari ba kaga an share ta ko to dama ita ce nu'a ita ce rufu'ar shine idan tasala bihi damir tasniyatin aw damir jam'in aw damir jam'in ko kuma fi'ili mudari ya hada lamiri na jam'i shi kuma lamiri na jam'i sabanin tasniya ce damiri na jami'i kamar ka ce ya zahabu kaga yana tafiya shi kadai to in ka ce ya zahabuna suna tafiya su da yawa to ya zahabuna wannan nu'arar ita ce wannan rufu'ar saboda me in zaka kana so ka gane cewa ita ce rufu'ar in ka kawo abin da yake daura dauke nu'ara yake kawo fata sai ka ji an ce an ya zahabu an ya zahabu ka fahimta shine kaga kamar tanaluna ko in ka ce tanalu sai ka ce tanaluna sai ka ce kura ya ce lan tanalul birra ko saboda me tanaluna fi'ili ne mudari'i wanda aka hada shi da lamiri na jami'i yana na da yawa ne ko to in ka sa abin da ke kawo fata ka ji an ce lan tanalul birra sai ga an share nu'ara dan an maka damar nu'arar ita ce rufuwa yasa can qur'ani kaga taf'aluna taf'aluna me suna aikata ko sai ka ji kula ya ce wa illan taf'alu sai aka share nu'ara kaga lan lan jaye nu'ara kaga fataha take kawo a gaban ta ko lan ya zahaba lan ya dariba sai ka ji kula ya ce wa illan taf'alu tunda fataha yake yi kuma taf'alu na damar rufu'atta nu'ara ne sai ka ji an share ta sai wa illam taf'alu sai ka ji an ce walan taf'alu kaga wa illam taf'alu kaga share nu'ara na farko kaga menene dauri ne walan taf'alu shi kuma nabi menene fataha ne to saboda me dan a tabbatar maka da cewa daman nu'arar ita ce rufu'a to duk lokacin da fi'ili mudari ya zanto ya hadda lamiri na tasniya ko ya hadda lamiri na jam'i to in yana neman rufu'a to nu'ara ita ce rufu'arsa shine ila damir damir tasniyatin aw damir jam'in ko aw damir muannasatil muqadabati ko kuma lamiri ta mace abokiyar magana ka fahimta lamiri na mace abokiyar magana kamar in ka ce ta zahabu ba kana nufin kana tafiya ba to in mace ne sai dai ka ce ta zahabina kina tafiya to ta zahabina kina tafiya to wannan nu'ara shine rufu'atta saboda me inda zaka kawo abin da yake sa fataha sai ka ce an ta zahabi ko ko ka ce an ta darbi ko hatta ta zahabi shi yasa can Qur'ani yace fa quli inni nadartu lirrahmani sawma ko to quli na ne ai ko to sai aka kawo siga ta fi'ili mudari wanda take sa kalma ta dauri a ce fa quli ya maryamu quniti quniti ne li rabbiki wasjudi kaga wasjudi ne ne warka'i kaga shi ma warka'i ne ne to saboda dauri ne sai aka shashshara nu'ar saboda an maka daman nu'ara ita ce rufu'a dan Allah ka gano wannan karatun shine mu'annasatul mukadabati irin su taf'alina kina aikatawa tazahabina kina tafiya ko to in kana so ka tabbatar da cewa nu'ara ita ce rufu'a to ka kawo abin da ke kawo dauri ka sa lam sai ka jance lam tazahabi ko lam tadribi ko to wannan shine shine wannan karatu akan rufu'a a takaice wallahu ta'ala alam ina iyayi na wajen kokarin takaitawa Allah shine masani kuma Allah ya fahimtar da mu